الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna ranar litinin sha biyar da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ashirin da biyar da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratu tur mun tsaya akan aya ta goma sha shida yau za mu tashi kan aya ta goma sha bakwai insha Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu da mu da masu sauraron mu duk inda suke Allah ya gafarta mana zunubanmu na'am ni Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين Allah subhanahu wata'ala bayan ya ba mu labarin irin yadda ‘yan wuta za su shiga wuta, wanda za a ce musu, Islauha fasibiru, ku shiga ku yi haƙuri ku shiga, aula ta subiru ko kuma kaddai kan ma ku yi haƙurin, sawa'un alaikum duka ɗaya ne, da ku yi haƙuri da kan ku yi haƙuri abinda kuka aikata ne kawai ake sakauta musu, za a sakauta muku bayan an tankaɗo su da ƙeya da ingiza. ana daffa su da tankaɗe ta mare ta haka aka shigo da su Allah zai gaya musu haka to mun ga kaɗan daga cikin irin musibar ta cikin wuta sannan kuma Allah zai gaya mu su kuma 'yan aljanna yaya suke bancin an faɗi yanayin 'yan wuta to ga yanayin 'yan aljanna kaɗan daga ciki sai Allah ya ce innal muttaqina kun ga lalle masu takawa fi jannatin wa na'im suna cikin aljanna da ni'imomi kala-kala masu tsoron Allah wanda suka mutu akan tsoron Allah suna cikin aljanna Allah sa mu ciki fakihi na bima atahum rabbuhum ana ba su fawake masu jin daɗi kayan ɗiyan ɗiyan itace na marmari dangane da abin da ubangijinsu ya ba su wa qahum rabbuhum azabal jahim ubangijinsu ya tsare su daga azaba ta jahim kaga ba kamar wanda za a sa ba a kwankwada musu ruwan zahi yana ciccira hanjinsu ana ce mushi duk innaka antal azizul karim da sauransu da wahala wannan to su wannan suna cikin ni'ima kuma suna, suna ana ba su iyan itace kala kala sannan kuma Allah ya tsare su daga cika wutar jahim sai a ce musu mine kulu washrabu ku ci ku sha hani'an yanda kuke so jin daɗi hani'an bima kuntum ta'malun jin daɗin ku yanda kuka zamanto dan abin da kuka zamanto kun aikata dan wahalar da kuka sha a duniya ta ibada ku ci ku sha yanda kuke so saboda abin da kuka zamanto kuna aikatawa Allah ya ce yanayin su yanda suke su ƴan aljanna muttaki'ina ala sururin masfufa suna bisa gadaje a kishin gide wajnahum bihurin in sannan kuma mun aura musu mata hurul ain ka san hurul ain su ne mata na aljanna wanda Allah ya ce musu kun faya kun su zamanto kawai suka zamanto wani sahabi yake ba da labari bayan futuhat da aka yi ya kwanta a cikin yaƙi yana mafalki sai mafalki wani irin mafalki an zo irin wannan pause da ake ta ɗan hutu na tsakanin yaƙi da yaƙi sai mafalki ya mutu da ya mafalki ya mutu sai aka ce mishi akwai matarka ta aljanna sunanta aina almardiya ya zo aka sayo shi cikin aljanna ya zo gurin korama ta farko ya isko matan aljanna a cikin mafalki na ce muku ya ce a fi kun aina almardiya a cikinku akwai aina almardiya ina take aina almardiya gaba ɗaya wannan matan ya ce suka ya laitana kunna hadaman laha kai can mu dama mu ne masu mata hidima dukkansu da jama'al ɗinsu da komi da komi suka ce ci gaba ka same ta ya je gurin korama ta biyu ya ga mata wanda suka yi wa'ancan kyawo na farko sai ya ce musu a kun aina almardiya a cikinku ina aina almardiya su ma suka ce ya laita na kunna hadaman laha kai can mu daman mu ne masu mata hidima ci gaba ha ba bawon kai ƙara kutsuwa cikin aljanna ya je korama ta uku ya iske mata wanda sun yi na korama biyu kyawo su kuma na korama ta biyu sun yi na uku ko sai ya tambaye su nafsu su'al a fi kunna aina almardiya a cikin ku ina aina almardiya su ma suka gaya mai nafsul ijaba ya laita na kunna khadaman laha kai can mu dama mu ne masu mata hidima ya huce suka ce ci gaba ka same ta da ya huce ya je na hudu aka yi nafsu shai nafsu tambaya nafsu jawab su ma suka ce kuma iske na hudun sun yi na uku kyawu suka ce ci gaba ka same ta da ya daga kai sai ya ga wani daki kamar lu'ulu'i yana tartsatsatsi sai ko ya je da gudu gurin da ya zo sai wani yaro yaron ma kadai irin jamal kin shi a cikin aljanna sai ya leƙa ɗakin ya ce ya aina ya mardiya ha zaujiki kad hadar ya aina almardiya ga mijinki ya zo da ta huto ta haske mala ko ina yari ne ta ce dakata dakata ya ce ina baka mutu ba da raye a raye kake ya ce yaushe zan mutu ce a wannan yakin wanda za a shi fagat sai holka to wanda suke tare sojinan tare sojinan musulunci ya ji shi yana ta maganganu sai ya ce menene aka yi ya ce a babu komi ya ce a naji ka ce aina almardiya naji ka ce a fikunna naji kaza naji kaza ya ce to zan gaya maka amma alkawali tsakanina da Allah tsakanin ni da kai kada ka kuskura ka faɗi wannan magana sai bayan raina ya ce ya ɗau alkawali ya zana mishi wannan kisa abin da ya gani yake cewa wanda ya ruwaito wannan labarin da aka fara yaki ana yaki ana yaki a yakin wannan aka kashe shi da aka kashe shi bancin an jima ya zo ana duba sai gashi sai ga dan uwan nashi na zaman daki ya taye mishi hani allaka aina almardiya yace jin dadin ka ka more aina almardiya to daga wannan gurin mutane suka tambaye shi menene yaya ne ya zana musu wannan hikaye banda manta wata kauye nan kauyen magare da muka tai wani wa'azi da jimawa sunan garin getsi in ba manta ba getsi muka je muka yi bayani mun yi irin wannan bayanin na aina almardiya wani a karkara ya ce malam ina tambaya aina almardiya wai ita ɗaya ce ko akwai wata na ce mai to ka san shi Allah subhanahu wata'ala in ya tashi zai abu mulin yake yi kamar birgi ne za a yi in aka yi mulin ba shi kenan ba sai a yi ta zubawa kawai wanda ya irin wannan aikin sai a bashi aina almardiya haka abin yake tayya to su Allah ya zawaja musu ya aura musu hurul ain ‘yan mata wanda suke na hurul ain sai mi gaba والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون Allah ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani su dai ake faɗi ko wata ba'atuhum zuriyatuhum bi imanin zuriyarsu ta bi su da imani da bi da da kadaita Allah alhaqana bihim zuriyatuhum sai mu gama su da zuriyarsu wama wama alatna min amalihim min shay ai bu mu rage musu ba daga ayyukansu ba mu rage musu ba komi min shay'in min shay'in bamu rage ba komai daga cikin ayyukansu sai Allah ya ce kullu imri'in bima kasaba rahin kowane mutum da aikin shi an gama shi ba za su taba rabuwa ba da aikin shi abinda yayi nashi ne wani bai daukar laihin wani wani bai daukar zunubin wani wani bai daukar aikin wani kun ga anan gurin sai Allah ya ce wa amdadnahum kuma muka dada musu bi fakihatin da abiban marmari shine kayan legim duk kayan legim da kayan iyan itace kala-kala wanda baka taba gani ba baka taba ji ba walahamin ga nama kala-kala min ma yastahun wanda zaka dinga bege kana so ka ci wannan duka abinci ne na cikin aljanna to nan gurin Allah inda yace alhaqa wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imani mutun ne yayi imani ya wahala yayi tabun Allah subhanahu wataala yayi aikin kirki ba ya tarbiyatar da diyan shi akan aikin kirki bayan ya mutu ɗiyan shi hallo suka bi aikin da ya ta yi na aikin kirki na tauhidi kaɗai ta Allah suka ta yi a kan sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ko ba su yi ba aiki irin nashi shi wannan a ranar kiyama Allah sai ya gama shi da zuriyar shi ba a rage ma kowa komi ana nihin wanda ɗiyan in ba su kai ba ga uban a daraja Allah zai ƙara ma ɗiyan daraja su taro baban nasu saboda ka san babu abin jin daɗi tamkal kana tare da zuriyarka a cikin aljanna ga ɗiyanka su ma ga ɗiyansu an gama su su ma ga ɗiyansu an gama duk ga kunan kuna tare wannan zaman da muke nan gurin Allah kai mu aljanna tare Allah ya gwada gama mu a cikin aljanna tare wata rana to haka ne duk wanda kake so kake ya bi addinin Allah ya tana iya ceton shi Allah zai baka izini alhaqna bihim duriyatuhum haka ne saboda wani a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace za a zo a cikin wuta a tsamo wani mutum sai ƴan wuta su dinga cewa waye cece shi waye mishi ceto wa ko kuma wasu mutane ne ko mala'iku ne ko komine ne sai ashe shi wanda ya mai ceton wani abokin shi ne Allah ya bashi izini sai su dinga cewa famalana min shafi'in wala sadiqin hamim kun ji fasara wannan aye mu ba mu da wani aboki ba mu da wani wanda zai cece mu shi abokin shi ne ya cece shi mu ba mu da wani wanda zai cece mu shi yasa wani malami ya ce ku dinga abokantakan mutanen kirki ko da an yi kuskure ladan ka bai cika ba baka ta yi ba aljanna direct in Allah ya sa wannan mutumin na kirki ya san ka kuma kuna abutaka da shi in aljanna yake sai ya ce ya Allah jin daɗi na aljanna bai cikuwa sai na ga wani a kusa na sai Allah ya sa ya cece ka ya huddo shi daga cikin wuta Allah ya kankare mai zunubin shi a kawo ka kun ji da al'amari yake tafiya sauran wanda aka dauko sai ce to waye cece shi sai a ga mai wani abokin shi ne tare suke a duniya tare suke ibada sai shi yayi sakaci shi kuma ya dan meke shine yanzu ya cece shi dan gurbin da ya mai saura ya roki ubangiji aka yafe mai aka dago shi sai su ce to mu wai a duniyar nan ba mu da wani aboki ba mu da wani mai ceto babu mai tunaninmu yan aljanna nan sun tahiye su wannan magana ‘yan wuta ce a ƙarƙashin wannan aye haka malaman suka fassara to su wannan iya wanda ba su kai ba darajar uwayensu Allah ya ce su za a ɗago a kai su darajar uwaye ba uwayen ba za a sabko a gama su kun gane so ne ake a gama su to wanne ya cancanta a yi don Allah baya zahalimta kowa sai dai ya gafarta ma ya ƙara ma in aka sabko uwayen darajar su aka gama su da iyan ai an gama ko to amma kaka ai darajar ta rabu to a'a uwayen suna daraja ta sama Allah sai ya dago daraja iyan su ma in sun girma da ɗiyansu hallo a dago darajar su su ma a dago haka al'amarin aljanna yake ciki Allah sa muna ciki Allah ya ce min amalihim min shay bu mu rage ba komi daga cikin ayyukansu saboda kowane mutum yana tare da aikin shi ba a rage mai komi kuma wani mai zunubi wani rai mai zunubi baya daukan zunubin wani sai mai Allah ya ce yatanaza'una mun fassara ta يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف ويطوف عليهم غلمان لهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ المكنون Allah ya ce yatanaza'una fiha ka'asan zaka ga ana rarraba musu wani ka'as shine kofi na giya wannan giye lalagawun ba ta sa surutan banza ba ta sa su wala fiha babu su in ka shata kuma wala ta'thim kuma ba ka yin zunubi saboda faɗan banza tu- surutai giya ce wadda ba ta sa su ba ta sa sharholiya maganganun banza yanzu giya ta duniya ya take idan mutum ya shata kaga na farko zata sa ta- zata zata sa ka su ka huta daga hankalinka na biyu za ta sa ka kai ta faɗin maganganu na banza maganganu na batsa ka zagi wannan ka gaya ma wannan magana ka ci mutuncin wannan duk ka kai ku ba a hankalinka ba take ba a hankalinka ba kake duk abin da kai kuma ana rubutawa halkawar tsake kuma ka yi nadama kuma sai ka yi nadama ranar kiyama Allah kiyaye to su 'yan aljanna giyar tasu kawai kayan jin daɗi ne Allah ya ambace ta giya ba ta sa su kuma ba ta sa kai ta surutai na banza sai mi gaba wa yatufu alaihim gilmanun lahum wasu yara nasu suna kekkewayawa a cikin su ka annahum lu'lu'un makanun ka ce diamond ne a cikin kwamsan shi aka babbare ka san yara suna daga cikin abubuwan da suke kawata ma mutum rai ya ji daɗi yana kallon yara zaga in kana so ka sha dariya sa yara a gaban ka suna wasa hira ake ho wanda take ita ce wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza gashi nan dai a- kawai kana kallon su sai ga har sun sama wani farin ciki a cikin zuciya to yara suna da iya daga cikin ni'ima wanda Allah subhanahu wataala yake sa ma bawan shi ni'ima ya ji daɗi a zuciyar shi to akwai irin wannan yaran masu sa ma daɗi a cikin aljanna suna kekkewayawa kuna tare da su sai mi kuma وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون na'am قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين na'am فمن الله علينا ووقعنا أذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun cikin aljanna muke yanzu bayanin na cikin aljanna ne an ida na cikin wuta sashen su yan aljanna sai su gabato ma sashe yatasaalun suna tattambayar juna hira fa ake aljanna bayani ake sai ka kai ma wannan ziyara in kana so ka kai ma wannan ziyara ana tuna da ana tuna duniya yaya da aka yi kaza yaya kaza dukkan abin da kuka yi kuna tunawa a dun- na duniya a cikin aljanna نعم Kala- Kalu he su ce inna kunna qablu mu da mun zamanto a can duniya fi fi ahalina mushfiqun a cikin iyalanmu muna jin tsoron tsoron wutar wannan da Allah Allah ya tsaye- tsayartar da mu da ita yanzu muna can muna ta jin tsoro muna ta ibada famanna Allahu alaina sai Allah ya yi mu baiwan shi wa waqana azabar samum ya tsare mu daga azaba wadda za ta kai mu wannan wuta Allah kiyaye آمين inna kunna min qablu nad'u mu da man a can da muna ta roƙon Allah muna ta kiran shi muna kaskantar da kai muna addu'a innahu huwal barrur rahim lalle Allah shine mai bada komi ga dan adam mai jin kai ya halicci mutum kuma ya hayya mishi komi na rayuwa shine barro kaga Allah subhanahu wataala da ya halicce ka da yace ka bauta ma da ka bauta mishi sai ya baka duk yanayi yanda za ka yi bauta Allah ya daidaita maka shi da fari ya shimfiɗa ma ƙasa ba ka ce ba ba za ka huto ba bauta kal aje wani wurin an danna ƙasar rubjewa za ta yi kenan kana tsoro a tsaye kal ka je ka rubza ka je ka mutu to sai Allah ya sa ma ƙasa danda wadda take ita ce in kana so ka ɓura ka faɗo ka danna baka isa ka rubza ta ba na'am kaga yanzu nan kana da sirete sannan kuma ya maka saka sama ya rihe ka yadda baka taba shi ba an ce sama ta faɗo kenan nan ma kana da tabbas sannan kuma ka samu abincin da zaka ci sannan kuma ya baka damar suturar da zaka sa to komi an hayya maka ya dan adam kawai kayi aka ci baka tsoron komi kamar mutum yanzu an bashi biro yana cikin ma'aikaci ai ana so a bashi kujera ta zama a bashi biro a bashi kayye da bik da wanda zai yi dinga rubutu da wani telefon wanda zai yi kira to duka an maka kawai kayi ibada ake so shine barru ubangiji wanda yayi mutum kuma ya bashi komi da komi ya hayya aishi na'am sai Allah ya ce ni فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون na'am أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين Allah ya ce fadakir abinda ake nihi ya kai Muhammadu ka dinga wa'azi wa ma anta bi ni'mati rabbika bikahinin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan ni'imar da ubangijinka ya maka ma anta bikahinin kai ba boka bane wala majnun kuma ba mahaukaci bane Allah ya ije sun ce mai duk da yaushe suka faɗi mai magana sai Allah ya maida sun ce mai mahaukaci Allah ya ce kai ba mahaukaci bane sun ce mai kahinin boka ne Allah ya ce kai ba boka bane sun ce sihiri ne Allah ya ce wannan wa ma huwa bi qawli sahir ba magana ɗan dabo bace Na'am.
duk abin da suka kulla mai sai Allah subhanahu wataala ya maida raddi am yaquluna sha'irun ko ko wai suna cewa mawaki ne mawaƙi ne na tarabbasu bihi raibal manun muna nan muna dakatin shi irin musiba da alloba ta zamani ta zo ta same shi saboda ya zagi alloli wai mawaƙi ne amma ya ɓata ya zagi lata da uzza da manata ya zagi yagusa da ya'uka da nasra dukkan wannan alloli ya ce a zubda su ba su amfanin komi mawaƙi ne wanda wasu daga cikin iyayen gidanmu suka taɓa shi su haka suka ɗauka muna tsumai wai raibal manun raibal manun ana nihin alloba ta zamani cuta ta zamani wai su a cikin aƙidarsu har yanzu ba su yarda ba suna tsumai wai wata cuta daga allolin wani nasu su- su turo ma muhammadu su haka suke tsumai muna nan muna tsumai mun sa ido wata cuta ta zamani ta zo ta same shi sai Allah ya ce kul ga ya musu tarabbasu ku dan dakatan ba jira ba kuke mu ma muna jira fa inni ma'akum minal mutarabbisin ni ma tare da ku ina jira za mu ga karshen wane ne baya da kyau da ni da ku kowa yana jira ko to ni ma ina jira za mu ga wanda karshen shi zai muni na'am أم تعمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون
a nan daga wannan am ta amurhum a halamuhum bihada za ku dinga kilga am am am am diyawa a nan gurin har zuwa karecin sura koko kaza suke nihi ba a yi ba kaza koko sun ga suna da kaza ba su yi ba kaza bar dai kaza suke nihi ba a yi ba kaza Allah ne yake kawo hujjoji na duk abin da za su iya susawa a ransu ko a kansu daga farko yace mine am ta amurhum ahlamuhum bihada am hum qaumun tagon bari dai amkin wannan na biyu bari dai su ko kuma mafalke mafalken su ne yake ba su umarnin cewa kai mahaukaci ne kai kai kai mai dan dabo ne am hum qaumun tagon bari dai kawai su mutane ne masu dagawa masu shishigi da girman kai am yaquluna naftara am yaquluna taqawwala koko suna cewa wai shi ya kirkiro qur'anin ai qur'anin da aka san kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ta suka yi ai shi yake kirkirowa ko ko wani malami ne yake bashi dikte da dare ya zo ya hudi da rana shi ya kirkiro bal la yuqin la yu'minun bar dai kawai bu su yi ba imani annabi ba shi ya kirkiro qur'ani ba taqawwalahu suka ce Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil inda ya faɗi wata magana wadda ba mu muka ce mai ba ya faɗi kuma ya kirkiro ya faɗi la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin ai da mu mushi damka damka irin ta hannun dama kuma da mun yanke duk wata alaƙar igiyar da take tsakaninmu da shi ba shi wannan rasulullahi ne wa ake mu haɗi ma wannan ya za kai ka ce annabi shi ya kirkiro qur'ani qur'anin nan magana Allah ce subhanahu wataala sai ya ce kuma mi falyatu bi hadithin mithli in suna cewa shi ya kirkiro to su ma su zo da wani labari kwatankwacin shi kwatankwacin wannan qur'anin su zo da shi in kanu sadikin in har da gaske suke cewa shi ya kirkiro a hudun nasu to su ma su zo da wata aya wadda take daidai a samu alƙalai masu adalci su karanta ayar tasu a karanta ayar qur'ani a ga wai daidai suke magana iri daidai ce da wannan magana Allah da wannan magana mutum kalla baya yiwa baya yiwa su zo daya sai kaka gaba أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون na'am أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in ko ko an halicce su ne ba tare da komi ba ba dan komi ba am humul khaliqun ko ko su ne suka yi halittai kun san daman al'amari yanda yake da al khaliqu da ma'luq ne da wanda ya halitta da abin da aka halitta biran ne tunda kai ba kai bane wanda kai halitta to kai halitta ka kai kuma ka dauke ta ka'ida duk abin da wanda ya halitta za a ma idan ka ma abin halitta to kai ne mushriki shirka fa ba a nisa ba take ka dauke ta ka'ida a cikin kanka abubuwan da ba a ma sai wanda ya halitta sai kama abokinka na halitta to ka gama bautar- bautar shi da wani sallawa ake ma wanda ya halitta sai ka zo ka duka kake ma wani sujada kana mai sallah haka kenan ka zama mushriki ibada danwa ake yin ta dan Allah ya biya sai ka zo kake yi dan ka gwada ma wani kai ka iya a zuciyarka za ka tsaya kai sallah tas mai kyau da ruku'i mai kyau da sujada mai kyau da karatu mai kyau amma gurin ka wai dan ka wannan mutumin da kuke cikin masallaci tare ya gano cewa ka iya sallah to shikenan kayi al- kayi ibada saboda shi kama abin da ake ma mahalitti kama abin abin halitta abokinka ne na halitta shikenan baka da lada ku lura da wannan ka'ida guda biyu tunda kai ba kai bane mahalicci to kai abin halitta ne kuma in wane ne shi banda Allah abokinka ne na halitta ya kasance mutum ne ko aljani ne ko dabba ce ko tsuntsu ne ko ƙwari ne ko iska ce ko ruwa ne ko sama ce ko ƙasa ce ko rana ne ko wata ne ko tarmamu ko ma mine ne abu abokinka ne na halitta tare duka Allah ya halicce ku bai isa ba ka mishi abin da zaka ma mahalicci in ku ka ɗauko haƙƙin da mahalicci ake ma kama ɗaya daga cikin dukkan makhlukat to shikenan kai mushriki ne kai shirka in ka gano wannan ka'idar shirka ba ta baka wuya duk abin da sai mahalicci za a ma sai kama abin halitta to kai mushriki ne shi kuma Allah baya so abin da ake mishi ama wani eh ka sa mai kishiya kenan ka mai kishiya wata rana mun je sulhu wata mata wani abokin mu yake ga mu za a mata kishiya ta bata rai ki yi hakuri wannan Allah ne ya ce ai tace kai malam kishiya tana da kyau Allah ya ce kal'a mai kishiya ka ji fa inda kishin ya kai ta kishin har ya kai ta kai ta yi kiyasi wai da Allah su mata ai kishi kishin nasu su ya wuce wani kishi ana kishi amma ba irin kishi ba na bala'i haka na musiba an gane da kyau ko to bari kan mu shiga gonar su jiwa mu ce kwanaki mun yi karatu a nan kowa gidan rabiu ko arman diyanmu نعم na yi kira da cewa maza kowa ya yi armi irin wasiƙar da na samu Allah kaɗai ya san yawanta malam ka ce su yi armi yau kaza kaza kaza malam ya za kai ka ce su ƙara armi mu ma ba su rike mu ba da kyau malam to kai ka san gidanmu ka san yadda muke raye duk dai na kyale sai gaba bu ci gaba bi Allah ya ce أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون Allah ya ce ko suna da taskoki ne na Ubangijinka su suke arzutawa, am humul musaitirun ko ko su ne suke da ikon taskoki na Allah su ba wanda suke so abin da suke so. Ina am lahum أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مس...
tami'in falyati mustami'uhum bi sultanin am mubin lahum sultanun yastami'una fi ko ko suna da wata matattakala ce da suke hawa sama su je su jiyo abin da ake faɗi to falyati mustami'uhum bi sultanin mubin wanda yake jiyowar tasu ya zo ya gaya musu hujjoji ga abin da Allah ya ce ya zo ya gaya musu cewa ba Muhammadu bane annabin sun iya babu sai kuma me amlahul am balad lahul banatu wa lakumul Allah ya ce amlahu banatu koko yadda suka za'ama suka ce Allah yana da iya mata amlahu bana lahul banatu shin shi Allah yana da iya mata wala kumul banun ku kuma ku kuke da iya maza su ta suka yi mala'iku diyan Allah ne mata wai dan sun ji an ce mala'ikatu saboda ta a ƙare ci duk sunan mace a larabci ai ana idisa shi da tako kama a ce mine khadijatu fatimatu halimatu duka ta ce a kare ci ko da suna abubuwa ne in mace ce feminin ne zai ga ya kare da ta sayyaratun madrasatun duka larabci haka yake to sun manta da koi wata ka'ida cewa ba tilas bane dole sai ya ida da taƙin akwai sunayen maza wanda bai karewa da ta wanda yake karewa da ta afuwar kuma na maza ne ba na mata bane kamar su hamzatu huzaifatu mudirikatu salhatu duk maza ne kuma mine usamatu duka maza ne amma sun kare da ta kuma maza ne ba mata ba to he suke cewa wai mala'iku ɗiyan Allah ne mata yaya za ka ce mala'ika mace ne kawai don kaji an ce mala'ikatu ina mala'ika ba mace bane kuma ba namiji bane eh Allah ya ce a shahidu halkahum sun shaida lokacin da na halicce su suka san namiji ne ko mace ne ku ba ku so a ce kuna da iya mata kuma ku ce Allah ɗiyan shi ne mata a lokacin jahiliya fa sun ki a ce suna matarsu ta a hidiya mace Allah yake ce mana wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhahu muswaddan wa huwa kazim idan aka mutum matar shi tana da ciki ta kusa aihuwa sai aka zo aka ba shi labari ai matarka ta aihu me ta samu mace zalla wajhahu muswaddan sai fuskar shi ta cika da baki yayi bakin ciki yana mai hade hushi wai dan an aihuwa mishi iyamaci su ba su san iyamaci kuma sai ya fara tunani ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab tunanin da yake kenan insha Allah sai ya ce wai yanzu da yau wannan da aka aiwa mini yanzu in in rike ta kalin kashe ta in rike ta a walakance ko ko in je in binne ta dan su binnewa suke binnewa suke shi da muke bayani cewa da mace ta san isilinta da da wuya za ka samu macen da ba musulma ba domin duniya a lokacin nan ba ta ɗauki ba mace da kima kawai an ɗauke ta kaya kamar yadda zaka sayo ka saida haka aka ɗauke ta kaya ne kawai kamar takalminka kamar hularka ka sayo in ka ida ka saida haka aka ɗauki mata tarihin wannan na sha gaya muku a nan san sandis aka yi taro wanda yake shine shekara ta ɗari biyar da goma miladiya aka yi taro a turai cewa sur l'être même de la femme akan wai mace mutum ce ko ba mutum ba ce eh aka nemo ƙwararru na duniya su tattauna wai mace mutum ce ko ba mutum ba ce a wannan taron ne suka hudo cewa eh mace mutum ce amma an yi ta da hidimar maza a larabawa kasashen su idan idan idan idan idan uh, namiji ya rusu ya rasu ya mutu dukkan matan sun zama na ɗan ku duba fa raba su ake matan shuha matan babanka uwayenka wace irin kwace kwabla ce wannan la haula wala quwwata illa billah amma a ta kasashen mu ma na akwai lokacin da ake wannan eh in ka duba nan kasashen gwarawa suna wannan suna rabawa suna rabawa yanzu musulunci ya shiga ya shiga duk ya fara daidaita al'amura sayan su zaka yi ko nawa ka sayo ka saida in an aihuwa ma namiji kana jin daɗi in an aihuwa ma mace sai kai bakin ciki ka dinga tunanin wai ka rike ta a walakanci ko ko ka binne ta dan binnewa suke sai in an aihuwa ma ya sai ta yi daji da ta yayi rami ya binne ta kawai ta yi shi shike da ku duba ke kasar zuciya ya binne ta kawai ya tahiya shi shikenan ya ida da ita to Allah da ya sa ya shi ba mu labarin yanda ake aihuwa da yanda ake samun iya sai isti'malin wata kalma da ake ce mata wahaba kyauta sai ce yahabu liman yasha'u inata Allah shi yake ba da kyautar ɗiya mata ga wanda ya ga dama ashe ma sai ya zaɓe ka zai baka kyautar ɗiya mata wa ya habu liman ya sha'u zukur ya ba da kyautar ɗiya maza ga wanda ya ga dama au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha ko ya ba da kyautar ɗiya maza da mata ga wanda ya ga dama wa yaj'al man yasha'u aqima kuma ya sanya wanda ya ga dama bakara da bai aihuwa har annabi ya ce duk wanda Allah ya bashi ɗiya ‘yan mata guda biyu hadisin ko? Ya kyautata tarbiyyarsu to za su tsame mai garkuwa daga wuta. Garkuwa ba ɗiya maza ba fa aka ce, ɗiya mata yadda suke da daraja a cikin musulunci. Mata kuma da sun san darajarsu, da sun san yadda suke a da, da kowace mace ta zama musulma. Wannan kenan, sai suke cewa wai mala'iku ɗiyan Allah ne mata, sai Allah ya ce yanzu ku kuke da shi yake da ɗiya mata ku kuke da ɗiya maza? Biyayya kuke wannan hukumcin, am ta sa'aluhum ajara, ko ko kai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, ka tambaye su a wa'azin da kake musu, ka ce su biya ka, kana tambaye su wani lada ne, fahimmin magaramin mutukalun, saboda nauyin abin da ka tambaye su sun yi nauyi sun kasa, ko ku ka taɓa cewa su baka kuɗi kana musu wa'azi, sai mi gaba.
أم عندهم الغيب فهم يكتبون Am yuridun.
أم يريدون كيده Na'am.
فالذين كفروا هم المكيدون Allah ya ce am inda humul gaib ko sun san wani gaibi ne sun san wani abu wanda yake ɓoye fahum yaktubun kuma suke rubuta shi suka ɓoye babu wanda ya sani sun san wani bayani ne wanda yake cewa ba kai bane annabin da Allah ya aiko suka rubuta shi ko ko ba haka bane ba ai babu wanda ya san gaibi abubuwa guda biyar babu wanda ya san su dan abin da za a yi yanzu nan da minti ɗaya babu wanda ya sani mafatihul gaibu guda biyar karecin suratul luqman mun yi bayanin su jiya ko shekaran jiya ko Na.
inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir su biyar mun yi bayanin su wannan kenan am yuriduna kaida koko dai kawai suna nihin mugun kulli dan su kulla ma musulmi da musulunci fallazina kafaru waɗanda suka kafirce dai humul makidun su ne abin mu maida ma mugun kullun wannan am lahum ilahun أم لهم إله غير الله na'am سبحانه سبحان الله أما يشركون koko suna da wani abun bauta wanda ba Allah ba subhanallah tsarkaka Allah amma ya shirkun dangane da abun da suke gama bautar shi da wani suna da wani abun bauta ne wanda ba Allah ba kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka zo ka ce musu a ce la ilaha illallah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah to tsarkaka Allah da abun da suke suke gama bautar shi da wani na'am فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون na'am يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون baka tsallake ba aya kwa نعم ka tsallake aya guda wa in yarau وإن kitaba- يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سهاب مركوم فذرهم.
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون Allah ya ce ko da za su ga wani kisifan minas sama'i ko da za a yanko musu wani yanki daga sama ya galgazo cewa za su yi a wannan ruwa ne za a mana saboda nana cewa zuciyarsu da kekashewa ya kulu sahabun marko ai ga gilgije nan ya zo zai mana ruwa ga gilgije nan ya zo na ni'ima busan ba azaba ce ko Allah yana so ya nuna mu kekasar zuciyarsu saboda ita zuciya in ta kekashe ta hi dutse ke ƙasa ta hi dutse ke ƙasa Allah raba mu da ke ƙasasshiyar zuciya summa qasat qulubukum fa hiya kal hijara Allah ya ce sannan zukatan ku ta kekashe ta koma kamar dutse au ashaddu qasawa au kinnan wa ashaddu qasawa kuma ta fi dutse ke ƙasa sai Allah ya ba mu labarin yadda duwatsu suke akwai dutsen da zai gangaro don tsoron Allah daga can saman duwatsu ya faɗo ƙasa ya ragalgaje kawai min hashiyatillah saboda tsoron Allah akwai dutsen da zai ɓare ruwa ya fito daga cikin shi ɓare wannan da ya yi ba don komi ba don tsoron Allah amma kai in zuciya ka ta kashe ba ta ganin komi ba ta ɗaukan komi Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun bari dai zukatansu ce ta yi tsatsa ta lullube da duhu da tsatsa dangane da abin da suka zamanto suna aikatawa shi zunubi ɗaya zunubi yana kiran zunubi idan mutum ya yi zunubi in bai wanke shi ba da gaugawa wani bakin nukuta ne wani tashi ne baki ɗashi ne baki zai je ya hau bisa zuciya shi in baka wanke shi ba zai kirayo wani ɗashin ya samu zai kirayo wani ɗashin ya samu su ma su kirayo ɗashin ya samu kamun ɗan lokaci zuciya ka ta koma baki kirin ta nanace ta yi tsatsa da zunubai tunda bakka wankewa bakka tuba shine Allah ya ce rana ala qulubihim ma kanu yaksubun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wattabi'is sayyi'ata hasana tamhuha ka bi mugun abu da aiki mai kyau ka shahe ta ko da yaushe shedan ya kada ka kai wani abu wanda yake baya da kyawu to maza maza ka je ka yi abin da Allah yake so kuma sai ka shahe kamar shifon ne ka shahe wannan zunubin baya iya janyo maka wani daga kayi saban Allah to in maza maza ka je ka yi abin kirki in ma ka yi saraka ko ka yi sallah ko ka yi biyayya ko ka kai ziyara dan Allah ba dan koyi ba duka wannan abubuwa na alkhairi sai ka shahe wannan zunubin haka ake so ka bi mugun abu da aikin kirki sai ka shahe shi an fahimta da kyau ko sai Allah ya ce fadarhum annabi kai dai bar su dakata musu hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yusaqun har su gamu da ranan nan da za a kama su ita ce ranar kiyama yawma la yuguni يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون نعم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah subhanahu wata'ala ya ce wace rana ce yawmu la yuguni anhum kaiduhum shay'a ranar da mugun kullun duk da suka dabbara shi a duniya baya musu amfanin komi kun kulla wannan kun kulla wannan kun kunce wancan mugun kulli kala kala kun zargi wannan to ranar da zaka gani dukkan zunubin ka hannu kuma baya ma amfanin komi walahum yunsarun kuma ba su da mataimaka babu wanda zai taimake su ballantana a taimake su wa inna lillazina zalamu lalle na ga wanda suka zalunci kawunan su zanuban lillazina zalamu adaban duna zalik na gare su azaba banda wannan mata ranar kiyamai akwai wata tun nan duniya walakin na aktarahum la ya'lamun amma mafi yawan su basu sani ba wannan duna zalika kin malamai sun tabbatar da shi hujja ce akan azabal kabari نعم tunda akwai azaba gurin mutuwa akwai azaba ta rayuwa akwai azaba ta ta ta, ta cikin kabari duka wannan duna zalika ne kamun akai ta kiyama talauci kawai da bala'i da kiki kakanika yi na rayuwa shi kadai azaba ne azaba ce Allah raba mu da babu abincin da zaka ci ko kuma ga iya a gaban ka ka rasa yanda zaka yi ka samo musu abin da za su ci sahiya ta yi ka rasa yanda zaka yi yanzu kana ɗan shekaru kaɗan wa zaka yi hurhura yanzu kanka zai tashi da furfura fut kai kuma yaro ɗan ƙarami musiba ce kawai ta rayuwa Allah raba mu da ita wato ya kamata mu fahimci wani abu musiba da kikikaka tana sa mutum ya furfura da maza abubuwa nawa suke sa hurhura estoma wani estoma malumai suka ce maluman yanayi ne kuma yanzu za mu koma abubuwan da suke sa furfura guda biyar ne abubuwa na farko in lokacinta ya yi ka kai shekara kaza sai furfura ta fara fito maka ɗaya kenan na biyu ɗan tsahi wanda uwayen shi sai da suka manyanta aka aihe shi ana ce mata hurhurar gado da wuri yake fara hurhura na uku musiba bala'i tashin hankali zaka ga garin da ake musiba ana ta yaƙe-yaƙe yara ƙanana zaka ganin su da furfura eh akwai wani babanmu yana ba mu labari ya ce yaro ɗan ƙaramin shekara goma sha biyu a ruwan da aka yi wannan yakin wannan shekara goma sha biyu yaran kan shi furcik da horin gashi ga kannu wajen uku uwayensu duka an kashe shi ne zai nemo musu abinci shi zai kula da su ta tashin hankali ne na bala'i kawai hurhura kan shi har yayi hurhura a ɗan lokaci sannan kuma abu na hudu wasu suka ce yawan shan maganin icci ya kasance kai kullum kana shan maganin icci kana ta sha kala kala sun ce yana sa hurhura Allahu alam wannan ho bayan da nake muku ba aya bace ba hadisi bane eh ba aya bace ba hadisi bane ba dan ku lura da kyau abu na biyar sun ce sa turare a gemu ko a kai saboda turare acid ne yana kashe gashi ya maida shi hurhura kai ka fara sa turare kuma sunna ce ai babba to wannan dai bayani ne sai Allah ya ce mi bar su har su eh, azaban duna wannan bin- duna zalika din wannan tana daga cikin azaba wadda akwai azabal kabari fasbir ka karanto واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا na'am وسبح بحمد ربك حين تقوم na'am ومن الليل فسبحه وإدبار السجود Allah ya ce وإدبار النجوم idbaran nujum Na'am.
Allah ya ce wasbir li hukumin rabbik kai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri da al'amarin ubangijinka kullum haƙuri ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine tasliyakin haƙurƙurta shi da ake yi wasbir li hukumin rabbika fa innaka bi a'yunna kai kana tare da iko mu muna ganin ka muna kiyaye ka kai kai haƙuri wasabbih bihamdi rabbika hina taqo hina taqum eh, hina hina taqum haka ne aya ko Na'am.
kai tasbihi da da yabon ubangijinka lokacin da zaka tashi imam da haka yake cewa ai ila sala lokacin da ka tashi zuwa sallah da ake cewa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wala ilaha gairuk wannan tana daga cikin addu'o'i na bude sallah kenan lokacin da ka tashi sallah kai wannan addu'o'in na bude sallah da tasbihi da tahmidi sannan kuma magana ta farko kenan na fasabbihi wasu imam mujahid yace wasabbihi bihamdi rabbika hina taqum ana nihin min kulli majlis daga daga kowane mazamni in ka zamna ka tashi to kai tasbihi da yabon ubangijinka kai kafaratul majlis ya ce kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik haka ce kafarar majlis kun zo kun zauna a fada an sha hira za ka tashi ka tahi la'alla ka yi kallon haramun la'alla ka yi da wani la'alla ka faɗi abin da ba haka ba ne sai ka yi wannan addu'a ka tashi to ka zazzage zunubin a nan wanda ka kwasa ka zazzage ka tahiyarka kafaratul majlis kenan dole kowa ya koye ta fasabbihi bihamdi rabbika hina taqum wa min al-layli fasabbihu hakanan da dare ka dinga yawan tasbihi wa abuduhu bit tilawati was salati fil layl ka dinga yawan tasbihi da tilawal qur'ani da salloli Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba ataka rabbuka maqaman mahmuda haka nan da dare wa minan laili daga dare fatahajjar bihi ka tashi kai yawan tahajjudi nafila tallak dadin ƙarin lada ne a kanka Allah zai kai ka matsayi abun yabo wanda yake shine makaman mahmuda shi yasa qiyamul layl wajibi ce akan rasulullah ya tashi ya tai da dare amma mu kuma sunna ce mai ƙarfi kuma duk wanda ya lezamci qiyamul layli ko ba a cikin ramadan bane sai kaga rayuwar shi ta canza rayuwar shi tabbas tabbas ibn qayyim yake cewa da sarakuna sun san irin jin dadin da muke ciki na qiyamul layli da ko da kudi sun kwace mun wannan abu ko da mulki ko da kudi amma mai qiyamul layli shi kadai ya san jin dadin da yake na rayuwa wanda jin dadin babu yanda zaka gama mutum fassarar shi sai in yayi qiyamul laylin zai ji a jiya ka kwana kana bautar ubangiji bauta ta hakika ka ji yau ranar taka yaya take kai kadai zaka dinga ji a jikinka wa min al-layli fasabbihu haka nan da dare ka yawaita tasbihi na ubangiji subhanahu wataala wa idbaran nujum haka nan hadisi daga ibnu abbas yace innahuma raka'atani wadda ake yi qabla salatul fajr raka'a guda biyu da ake yi kamun salatul fajr raka'atayn al-fajr ita ce idbaran nujum kin wannan wannan a takaice yana karantar da mu da abubuwa na tashi da dare da yawan tasabihi da yawan koma ga Allah subhanahu wataala ummi ne ne kamar yadda muka faɗi in ka doshe shi a sulusul akhir min al-layl bi iznillah sai kaga sai ka cimma guri saboda haka ibadar Allah ba sai a Ramadan ba kadai ake yi tashi da dare ba sai a Ramadan ba kadai ake yi ko da yaushe kakka bari sati guda ya zumbut baka tashi ba ka zamna a fada Allah baka tashi ba kai ta ibada Allah da dare zaka ga rayuwarka kwata-kwata ta canza shi Ramadan kamar wata daura ce wani seminar ne ake maka na rayuwar shekara abinda ka koya yanzu so ake kai ta tabbaka shi a shekara guda ba daga Ramadan ba shikenan sai baɗi musamman yanzu za mu shiga goma ta ƙarshe yau muna goma sha biyar an yi rabi nan za a shiga goma ta ƙarshe ibada goma ta ƙarshe ba ɗaya bace da ibada wanda ba goma ta ƙarshe ba ibada ta cikin goma ta ƙarshe kun ga akwai itikafi wanda zaka ƙaura masallaci kwata kwata ka ƙaura masallaci babu abin da kake yi daga karatun qur'ani sai sallah sai ambatan Allah da tasbihi da istighfari da da salatin annabi sai barci da ka huta amma yanzu itikafin namu Allahul musta'an eh wasu na farko akwai riya a ciki tun wata ya kama zaka ji ana "A, ni itikafi zan yi bana itikafi zai kana ga ma kowa a ni goma ta karshe ka san ina cikin itikafi bana iya ba ka ganni ba kenan ka watsa riyar ka tun da kwari sannan kuma zaka ga ka ta yi itikafi da radio eh mana labari na sahe BBC London da America da ina ne kuma da Deutsche Welle da ina kuma a muna ICTV gaskiya ko labaru ba su huce ka kuma kana cikin itikafi kana cikin itikafi kuma hankalinka gaba ɗaya a duniya ba haka ba ake itikafi ya jama'a eh ka je da salulanka kuma WhatsApp TikTok menene kuma YouTube Instagram babu wanda zai barka wai kai itikafi kake yo wani irin itikafi ne wannan wani irin itikafi ne kake ka gwada tun yanzu ka iya yin itikafi na kwana biyu kwana biyu ka gwada ka gani a kowane masallaci ana iya itikafi na kwana biyu ko na kwana ɗaya ana yi wani malami ta yi har na ƴan sa'o'i ma ana yi ka ce da sahi har zuwa azawar itikafi kake haka wani malami ya ce kawai kana zamna a masallaci babu abin da kake sai abin da ya shahi aikin Allah ka zub da komi kawai ka bar duniya ka koma aikin Allah shine itikafi anan muka zo ƙarshen wannan sura muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka karanta daidai ya ba mu ladan gaba daya za mu shiga kai tsaye cikin sura akwai lokaci ko? minti shida baya yi wa karanta wata mushi?
bismillahir rahmanir rahim na'am wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى na'am وهو بالأفق الأعلى Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wa minan laili mu koma cikin surar mu tukwana wa minan laili fasabbihu wa idbaran nujum a cikin dare ka yawaita tasabihi annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma ɗaya daga cikin sahabbai ni'imar rajul law kana yuqimul layl ma dalla da wannan mutuma da iya tashi da dare da iya tashi da dare ya jama'a babban nasiha mu koya ma kanmu tashi da dare mu ladabtar da kanmu da tashi da dare da koma ga Allah abinda ba a so riya a cikin tashi da dare ka dinga yi kuma da safe kana nuna ma mutane aikinka takanas ka zo kana hamma cikin jama'a ko kana gyangyaɗi idan an tambaye ka wani barci kake ji ya ce a ai jiya da dare na yi kwami ne ka san duniya yi babu wasa sai ka tashi in baka tashi ba sai a kwantar da kai shi ke nan aikin ya tayi tashin da dare da kai ya tayi ya kare saboda ka yi dan a ce kuma an ce kuma ka faɗi ya yi riya ka yi matuƙar ɓoye ibadarka hatta da iyalinka kar su sani in ba ya zama ba dole akan hadisin wancan wanda muka karanta na jiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ji kan mutumin da zai tashi da dare ya tada iyalin shi ya tada iyalin shi su yi salloli in ta kiya ya zuba mata ruwa kuma Allah ya ji kan matai da za ta tashi da dare ta yi salloli ta tada mijinta in ya kiya ta zuba mishi ruwa su tashi su yi salloli su tashi su koma ubangijinsu kenan wannan in aka biyo kan wannan hadisin kaga sai matarka dole ta san ibada da kake yi amma ba wannan ba babu wani gurbi da yace ka dinga nuna ma mutane ayyukanka ka tsaya sak ya kasance kana da wata wani asiri tsakaninka da ubangijinka wanda babu wanda ya san shi wani abu ne zaka sa alkawali ne asiri ne da kai da mahalicinka kuke yi babu wanda ya san shi a- a cikin halitta babu wanda ya san shi kawai da kai da ubangijinka ne ya kasance kana da wannan ya dan adam abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya Amin.
abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zata ka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya Amin.
Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacinta Amin.
Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun Amin.
daɗinta ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu Amin.
ya Allah kana ganin ƙasashen mu yanda suke ciki cikin bala'i da musiba ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu Amin.
ya Allah ka taimake mu ka taimaki musulmi gabaki Amin.
daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu Amin.
ya Allah ka karbi ibadan mu ta azumi da qiyamul laili Amin.
ya Allah ka gafarta mana a cikin wannan wata na Ramadan ya Allah ka iyauta wuyayen mu daga shiga wuta ya arhamar rahimin ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su daidai da su masu neman iya ya Allah ka ba su na kirki ya Allah masu taimaka ma addinin ka ka lullumka musu dukiyar su bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin